رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى يوضا متاشي جزء نبيكو بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai taqsimul fi'l ila sahihil akhir wa mutallil akhir yadda fi'ili na larabci ya kasu gida biyu akwai wanda ƙarshensa lafiyayye ne akwai wanda ƙarshensa mai targaɗe ne kuma idan ba ku manta ba in aka ce kalmar larabci ɗayan abubuwa guda uku ne in ma suna that is noun wa in ma aikatau that is verb wa in ma harafi wannan shi yana hada preposition yana hada conjunction da sauransu wanda za a hada su waje guda saboda haka da suna ne da fi'ili shine aikatau da harafi duk yadda ka juya ba za ka fita daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba sai dai abin da ake so a sanar da mu kowane ɓangare akwai ƙa'idodinsa to ƙa'idodin za ka yi ƙoƙarin kiyayewa yanzu bari mu ɗauki fi'ili na aikatau saboda haka duk fi'ilin da ka ɗauko shi a larabci sawa'un fi'ili ne na madi ko mudari'i to sai ka samu ɗayan abubuwa guda biyu ne har da amur ma gaba ɗaya tunda inda aka ce fi'ili fi'ili ne kawai alhamsila ga misalai alƙasayyadu shabakatahu mai farauta ƙasayyadu farautan ruwa ya jefa shabakatahu komansa ko abin da ake kama kifi da shi abin da ake kama kifaye da kwaɗi da sauransu waɗanda ga inda suke cin abin nan in su kan ɗebo abubuwa da yawa in sun zo sun ɗebo abubuwa da yawa sai su zo su ware ina jin kuma kowa tukunya ɗaya ne ake dafawa da kwaɗi da ƙaguwa da waye ne duka ina ganin kama tukunya ɗaya ne in kana cin kwaɗo sai a baka farfesun kwaɗo idan kana cin ko naman kwaɗo to Allah kyauta amma dai inda yake akwai musulunci ana kokarin kwatantawa amma inda ba musulmi ba su ba ruwansu alƙa a sayyadu shabakatahu mai su ya jefa abin su ɗinsa shi ne tarkonsa to na an kawo mana fi'ili madi fi'ili madi na me na alƙa da almaridu at-tabiba da a marar lafiya ya kira likita yalqa almusi'u jazaa wanda ya munana yana haduwa da mummunan sakamako yalqa shi kuma fi'ili ne mudari'i saboda haka ya kawo maka waɗannan dun sun fi fitowa fili kafin mu shiga amr amr yana da dan rikici shi yasa zai kawo mana shi a can gaba kun ga waɗannan guda uku alka da'a yalka to ga wasu ukun kuma gaba saruwar rajulu namiji ya yi tafiya ko mutum ya yi tafiya cikin dare ko cikin ruwa tafiya cikin dare shine ake kiransa saruwa ko cikin ruwa shi ake kiransa saruwa subhanallazi asra bi abdihi laylan don a gwada maka tafiyan dare aka yi ba tafiyan ruwa ba tasfu as-sama sama tana washewa daga me misali shine tasfu sama mm fi'ili mudari sai na shida yadunu faslu shita eh lokacin hunturu yana zuwa haka ne ko ba haka ba mu ma ya zo mana daidai kenan lokacin hunturu yana zuwa lokacin da ake samun ƙaro da yawa ake samun wake da yawa ake kinza amfanin gona ga ɗan ƙauye amma ba ɗan cikin gari ba shi ɗan cikin gari ka lokacin da za a nemi rigar sanyi ya fara zuwa ko na saboda haka saruwa fi'ilu madi tasfu fi'ilu mudari'i yadnu fi'ili mudari nan ma ya kawo mana duk in kun duba karshen su zaku ga akwai dan matsala sai misalai guda uku na gaba khashiya muhammadun rabba muhammadu ya ji tsoron ubangijinsa shine khashiya abugi ridal walidaini ina neman yardan iyayena ina kyautata musu ina musu biyayya yabani albanna'u masjida magina suna gina masallaci khashiya abgi yabni madi da mudari'ai to duk waɗannan fi'ilai guda shida da muka kawo su kowanne yana da illa na farko illansa alif a ƙarshensa kaso na biyu illansa wau a ƙarshensa, kaso na uku illansa ya a ƙarshensa. To za mu kawo kuma wanda shi bai da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, saboda haka waɗannan harufa guda uku suna da muhimmanci a fara kiyaye su tun daga yanzu. Na'am, na goma, misali na goma, azlamal makanu wuri ya yi duhu, ittaƙadal misbahu fitila ta kunnu. yastahimmul gilmanu yara suna iyo a cikin ruwa azlama sahihul akir itaqada sahihul akir yastahimmu sahihul akir me yasa hmm me yasa menene dalilin da yasa muka ce waɗannan masu sahihul akir ne ƙarshen su ba matsala saboda ɗaya daga cikin harufofin nan guda uku da haɗu da su ba. Albahas, alkalimatu kalmomi alkawa da awa yalka fil amsilati salasatil ula a misalai guda uku na farko waɗannan kalmomi guda uku kulluha af'alun dukansu filai ne. Wa akhiru kullum min ha ƙarshen kowanne alfin akwai alif, li'annahu saboda yadda al'amari yake yuntaku biha alifan ana furuci da shi da alif ne idan ka ce alƙa alif ne wani lokaci masu tajwidi wajen madda a nan sukan ɗan rikice kaɗan saboda suna su ɗauri yake da shi ba ya ɗaukan wasali mu kuma a nahau namu guda ɗaya ne yake da ɗaure sauran biyun suna iya ɗaukan wasali saboda yanayin yadda suka zo amma ba yadda za a yi alif ka masa wasali alif ba zai ɗauki wasali ba sai dai kama yadda shi alhamza amma ya kan ɗauki wasali wau yana ɗaukan wasali kaga a can kuma sai dai a bar shi wajen ja inda za a ja a ce to wani abu ya biyo bayansa ga yadda za a yi in wani abu bai biyo bayansa ba ga yadda za a yi ko ba ka ba na'am saboda haka waɗannan harufa guda uku ko kuma fele guda uku idan mun duba za mu ga alif ne a ƙarshe a nan a wannan ɓangare su larabawa suna cewa ka saurari abin da suke faɗa ba abin da ake rubutawa ba kaga wani matsi kuma yi duk matsi ne idan ka duba alka ƙarshenta mai aka rubuta ya ne amma suka ce alif ne in ka ji abin da suke fala ba abin da aka rubuta ba kuma in ka rubuta shi alka ka sa alif din soke maka za su yi sai su mayar da shi ƙasa dalili wato wannan za ka sauwake makanka za mu je na hau na uku a farko-farkonsa ko kuma inda za a samu a nan ma akwai inda za a samu al'ilal akwai abin da ake kiransa al'ilal al'ilal wa tabdil ilal a cikin larabci shine wani harafi zai zo a wani waje idan ya juya ya koma abin da sai ga ya koma wani abu daban sai ka neme shi ka rasa alhali su kuma sun ce asalin kalma idan ka ƙara mata wani abu ko za ka canza ta da wata manufa kamata ya asalin haruffa su fito to sai ya kasance asalin haruffan guda ɗaya zai samu matsala kuma wanda ya fi samun matsala su ne waɗannan haruffa guda uku ina fatan an fahimta saboda haka suna suna babin ilali kafin mu je mu samu menene ilali da kashe-kashensa amma shi ibdali canzawa ne shi wannan yana da sauki eh to idan aka ce misali kamar sada sada istada ka gani akwai bambanci sada istada asali abin da ya kamata shine istada ya kamata ya zamo amma ba zai yiwu ba saboda su sun ce yana da ɗan wahala is salun da ta yana ba da wahala sai suka ce a sa ta saboda sun fi kusan sauki shine istada maimakon istada yastaluna yastaluna ne ainihi yasta ina fata abin nan ana dan bayyanta ko eh kun san wani abin yana daure da wani abin yana da kyau a dan haska kalan in hasken kuma muka ga zai kashe muka ido da yawa ko mu ma zai kashe mana ido da yawa sai mu yi riba a dawo baya to wannan kenan wal mu'awwal alaihi huna an-nutqu lil kitaba saboda haka abinda zamu dogara anan shine abin da ake furtawa ba abin da aka rubuta ba ku duba alka ku duba yalka ku ga yadda ya zama alka da yalka duk da yawon ake rubutawa mm. na'am wa tusamma hadhihi al-af'alu ana kiran waɗannan fi'ilai af'alan mutalla wato af'alan mutallatal akhir ana kiransu ayyuka ne waɗanda suke masu illan ƙarshe suna da illan ƙarshe amma illan ƙarshe da me bilalif bilalif ɗakin uwar gida ko ɗakin amarya eh na'am kun san wanda bayan nan muka yi juzuyi na farko ko ya yi giyabi a wani ɓangare sai dai kawai ya mana rakiya amma kada ya sa baki eh Allah rama ko ba ka bane ko bai ba wal kalimatu kalmomi irin su saruwa da tasfu da yadnu fil amsilati salasati thaniya a misalai guda uku kaso na biyu kulluha af'alun dukan su ayyuka ne wa akhiru kullin minha karshen kowanne wawun وتسمى أيضا أبعالا متلة الأخير ثم يكاني ما سئلا كرشي سبو دو سيدي كنغا أنان سروا وو دين يدوكي وسلي to shi kuma in kace zaka dauke masa wasallin su ba zai yi ba in kace zaka dauke wasallin waudin nan ba ai ba zai yi ba ya zai karantu saru to ya koma wani fi'ili ne daban misali don kace masa saruto sai dai ka sa alif kuma a gaban alif na madda to kaga ya koma wawul jama'a kenan tasfu wannan ya dauki sukuni dinsa yadnu ya dauki sukuni dinsa wawul to sai bangare na uku wal kalimatu kalmomi irin su khashiya wa abgi wa yabni fil amsalati salasati salisa kulluha af'alun wa akhiru kullin minha ya sai dai karshen kowanne ya khashiya ya din ya fito abgi ya yabni ya daman za a yi madda da ya abinda ma qablal ya menene kisra ne idan za a yi madda da waw to wani irin haraka ce take kasancewa qablal waw gomma ce idan za a yi madda da alif wani harafi ne yake mai illa yake kasancewa qablal alif eh fatha to shi yasa nace muku suna kama da juna akwai inda suke dan bambanta wato samma kazalika ab'alan mutallatal akhir su ma suna da illan karshe wal kalimatu azlama wa taqada wa yastahimmu fil amthilati thalathati al akhira kulluha af'alun wa akhiru kullin minha karshen kowanne laysa alifan wala wawan wala ya'a wa tusamma af'alan sahihatal akhir wadannan su suna da sahihancin karshe al qaida al khamisa wal 20 الفعل المطل الأخير فعل da yake da illan karshe kuwa ma kana akhiruhu shine wanda karshen sa ya wayi gari da alifan awwawan aw ya'an da ya kamata anan yace sawa'un kana madiyan aw mudari'an dille man ya fahimta mai koyo kaga zai da fahimta eh sawa'un fi'li madi ne ko fi'li mudari'i ne wa tasamma hadhihi al-ahrufu ath-thalatha bi ahrufi al-illa waɗannan harufa guda uku ana kiransu a haruful illa to da tajwidi kuma menene harufa menene na gani kuma nan haruful illa ne yasa lokacin da ake koya mana muka ce a illa kuma a shi mu ban fahimci wato illan a gaba ne wajen ilali ne zaka gane cewa lalle ko akwai akwai illa sai alfi'lu sahih al-akhir fi'ili wanda yake da lafiyayyen ƙarshe kuwa malam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati thalatha shine wanda ƙarshen sa babu harafi daga cikin harufan illa guda uku to ga tamrin awwal inda za a baje koli ya kawo mana wata yar kissa ce yace ayyinil af'ala sahiha al akhir ka fitar mana da fi'ilai masu lafiyan ƙarshe wal mutalla al akhir da masu illan ƙarshe fil ibara al atiya a cikin dan labarin da yake zuwa ibara mai zuwa kharaja faridun yatanazza faridu ya fita domin shan iska wa yumatti'u nazarahu domin ya ji yadda ganinsa bi mahasini tabi'a ya ji yadda dadi wato da wa ganinsa da abubuwa masu kyau na dabi'a fasada fajadwalan sai yayi kicibis da ainihin wani kware ruwa ya jiri ma'uhu ruwansa yana gudana fayurwi azzar'a yana shayar da shuke-shuke wa yulattiful hawa'a yana kuma lausasa iska walaqiya a ganaman kuma ya haɗu da waɗansu dabbobi ƙanana taruhu wa tagdu suna ainihin tafiya suna dawowa amina amintattu tar alkhala'a suna kiwon ciyayi wa tashrabul ma suna shan ruwa wa ra'a ashjaran kuma ya gani da idonsa waɗansu bishiyoyi tadnu asmaruha ƴaƴayen wato sun yi kusa-kusa wa tamilu bi aksaniha suna karkatar da rassunansu saboda tsaban yawa fa waqafa inda hasa'a ya tsaya a wurin gurgudun awa daya hatta idza malati shamsu har sai da rana ta goce daga tsakiyar sama ilal gurubi wato zuwa ga faduwa qafala raji'an sai ya juyo yana mai dawowa gida to kun ga ya fita yawon yawon shan iska eh wannan shine ibara labari kenan kharaja fi'l madi sahihul akhir yatanazzahu fi'l mudari sahihul akhir wa yumatti'u mudari sahihul akhir صادف ماضٍ sahihul akhir kuna tare da ni kuwa ko sanyi yayi yawa rufe kofa yajri mudari mutallal akhir bi bil ya yurwi mudari mutallal akhir bi biliya kun ga ga wau ga ya amma da ya za yi hukunci to akwai inda in aka je kuma da wau da ya din duk za su bata domin saboda mai suna ainihin suna da problem za su koma wani iri daban yulattifu na'am مضارع صحيح الأخير لقي مالي متل الأخير بماذا بالياء أقوي لقي أقوي لقي كمان يد مكتي أقوي ألقى da bambanci taruhu tagdu
المضارع متل الأخير بالواو eh mutallul akhir bil waw wancan kuma sahihul akhir amma sun zo waje daya tar'a
فعل المضارع متل بالألف يا مضارع متلل اخير بالالف تشرب إيه، صحيح الاخير مضارع راى فعل الماضي متل الأخير بالألف مادي متلل الاخير ب بالالف تدنو تكرار كانه تكرار إيه، تدنو فعل المضارع إيه، مضارع متلل الاخير بالواو saboda tag- da- da tagdu da tadnu ai wazaninsu ɗaya ne ko tamilu
فعل المضارع مضارع صحيح الآخر ايه صحيح الاخير او مطل الاخير صحيح الاخير او مطل الاخير بلا قصار وقف فعل الماضي ايه فعل الماضي
اوكي
صحيح الأخير akwai waɗannan harufa guda uku masu illa a cikin nahau na uku za mu samu idan sun zo a farko ga sunan fi'ilin idan sun zo a tsakiya ga sunan fi'ilin idan sun zo a ƙarshe shine mutallul akhir wannan din yafi wahala shine yafi muhimmanci amma a gaba za mu samu me yasa saboda su suna da illa suna iya canzawa nan da nan kuma su rikita lissafi saboda haka in ba ka san cewa suna da wannan matsala ba sai kenan ai kamar mutumin da yake tababbe ne ku kuna zaune da shi lafiya lafiya lokacin sanyi kawai sai ga ya ji ya dauko guduma zai kwala maka kai ko baka san abin nan ba kana ce ku taimake ni ku taimake aka zo aka dan tsatsare shi sai daga baya da abin ya lafa kace kana ta haki wai me yake faruwa ne zo ne ce ake kai tuttun da ke
أي بقولي بي.
to ka gani to amma tsakani da Allah in kasancewa dama psychologically yana da dan wannan problem to ka san yin sanyi yayi yawa sai kaga yana wani abu to yadda za ka yi kai kokari ka lallabe shi ku rabu lafiya yawa in ba ka fako to zai faskara maka kai to Allah ya zo wake mana gaba daya Eh. na'am حتى
To sai sai menene waƙafa madin sahihul akhir
ساعة malat mala فعل الماضي eh madi sahihul akhir
إلى qafala
قفل eh madin sahihul akhir shi yasa kun ga anan yace mana sahihul akhir mu'tallul akhir أكرمك الله sahihul akhir akwai saura ne إلى wanne ne كلمة حرف إلى ma
حرف هنا إلى حتى okay حتى إذا مالت الشمس إلى إلى الغروب okay ila al-gurubi eh to ai malat malati shamsu ila al-gurubi qafala raja eh haka ne ai mun fadi ma ma ka ce mala mala ba malu ba ko wanne ne kake fada ila أي أي حرف إلى بقى a daidai ne ai ila ila ba harafi bane ila harafi ne ai al-gurubi qafala raja to tamrin sani yanzu nan barin dan wasa ku ko da yake na ga abin nan ina ganin kaman kowane mutum da zai kawo mana misali daya za mu takura mai littafi ne ko hadda mai ji a gefe shi ma zai ba mu misali a dama bai kamata a takura masu littafi kawai ba yawwa hadda wanda ya dunkulu yana ji a gefe Eh, mu je kan wanda suka yi ritaya ne ko banda su mu sassauta musu to ga babban malami zai hada waje na'am ija'al kullu ismin min al-asma'il atiya ka sanya kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa fa'ilan li fi'lin mutallil akhir fa'ili ga fi'ili mai illan karshe alma ruwa sai ka ce me yajri alma misali kawai yafi mana sauki don garo mu dauko na baya kafin ka je ka duba waɗansu littafai ka samu ƙari sai azibu kyarkece mhm okay mutallul akhir alhisanu fa yayin kace ya jiri ka samo madi dinsa misali kace jaral hisanu sai a dan tsallake ko ba ka ba الرجل فا
مشى الرجل اها دنا الرجل يدنو الرجل الطفل فا بكى الطفل اها كو يبكي كو بكى الغنم فا يرعى رعل اها قاسو اجال كل اسم من الاسماء الى اتي مفعولا به لفعل صحيح الاخير wannan kuma ana so kamar yadda shi maf'ulin bihi kaga kai za ka kawo fi'ili da fa'ili أكل
a الطعام ta'ama abinci أكل
Oke, sahihul akhir haka ne. Akaltu ta'ama, wannan kan ka buga misali da kanka. Mm, Al-Qura,
لعب بالكرة eh, yagi. al-Ibriq, eh, wannan buta. Kun san irin butan da ake magana? Irin wanda Fulani suke sayowa a Saudiya. Kun san butan da Fulani suke sayowa a Saudiya? Ha, haba kukuwa. Yawwa, eh, eh, eh. akwai wata buta kalanta kamar ruwan rigan kamala ruwan gol eh yana sauka idan ya gani abinda zai fara saya kenan wani ma zai sayo guda biyar ya zo ya rarraba kyauta to mu da lokacin da muke yara kafin mu muna ƙauyen mu kafin mu shigo gari abinda muka gani na san a lokacin ma wanda suke garin ma yan ƙauye ne ana shigowa da ire-iren waɗannan abubuwa suna gani za ga duk wanda ya tafi aikin hajji ya je ya dawo zai samu wannan buta tun daga gida zai zubo ruwan alolansa da abin nan da ita zai zo yana rike da ita in ma ya yi alola zai ma sake alola zai sha zai zai yi alola ranar juma'a sai ya zo da ita gari eh kamar yadda suke sa falmara da duk wanda ka ganshi da falmara ya taba zuwa aikin hajji da wannan rawani shi ma mai ruwan gol din nan wanda yake kewaye duk wanda ka gan shi da wannan shi ma ya taba zuwa aikin haji yawwa yana da shanunsa ya sayar ya je aikin haji in ka ji haushi kai ma Eh, kaga kaman to ba kowa idan ka ga mutum ya sa jar hula da rawani a kewaye gaba daya me yake gwadawa azhari ne ya je jami'atul azhar in kaga mutum ya sa jan hula ya sa rawani hulan da dan tu- tuntu tunisi tunisia ya je jami'atul zaituna to waɗansu haka suke to in kaga mutum ya zo ya sa ya rufe kansa ya sa a baya ya ɗan yi doro ɗin nan me yake ku sau ciki to kaga madani ai ba haka ba to to kai kuma idan jami'a tu bayero ne ka yi da menene za a gane abin nan ko Sok- ko sokoto eh, eh, ko maiduguri ka gani to haka ne um, alibrik wannan na kawo jos na kawo misali ne kawai domin saboda a fahimta musamman abu ne wanda yake da za ka ga abin abin sha'awa ne yawa amma yanzu Ah, yanzu kan ba cika amma duk da haka akwai masu tafiya wallahi za ka ga a cikin akwatinsu sun yi lodin waɗannan goro abin nan ɗin butocin al'ibrik mafiya yawa da dalma ake yin sa za ka ga da dalma ne ko aluminium ina ganin kamar da shine buzaye suke dafa shayi ko sai dai su nasu baki ne to wannan shine to me za mu kawo masa sahihu wani wani fi'ili ne sahihu lakir ishtara hamala ishtaraitu hamala ishtara ni kuma na ce ishtara ishtara alqari al-ibriqa fi saudiya shi kuma ya ce hamala alqari to ko kuma al-ibriqa min saudiya misali to kamar yadda aka ba mu umarni wanne ne daidai na alaran ma shi ne daidai nawa ma daidai ne amma ba shi aka ba da umarni ba tunda ni na kawo fi'ili ne mutallul akhir shi kuma ya kawo me sahihul akhir albaba kofa albabu fatahtu al-baba fataha agalaqa sadda athauba labistu ath-thawba wa labisa ath-thawba okay to kai kadai ne da kake motsawa manaja ya kamata ka motsa kai ma ka kawo abu nan doctor bismillah kai ma ga alarmomi nan an yi shiru alhizaa takalmi eh to shi me za a ce labistu alhizaa ko akhastu akhadha alhizaa eh da sun nan da yawa To, kun ga tamrin na salis ɗin nan, yana son a kawo guda uku uku ne wanda dai suke da fi'il madi mai illa da alif ko da ya ko da kaza hakan nan. Wannan tamrin na hudu shi ma fi'ili mudari'i ne mai illa da alif ko da wa ko da ya haka. Sannan kuma da wanda ya zo tsakiya-tsakiya. Tamrin khamis da yake duk abu ne gu wannan rubuce kamata a ce an yi. shi kuma wanda za a zo da sahihul akhir shi ma mai abin nan a farko a menene na fi'ili madi da kuma amri da mudari'i na shida yana da muhimmanci za a mudari ka kawo fi'ili mudari'i na kulla fi'ilin min al-af'al al-atiya na kowane fi'ili daga cikin fi'iloli masu zuwa fi jumlatin mufida amma cikin jumla lafiyayya to wannan muna iya ajiyewa tunda jumla lafiyayya an kaje gefe kaje ka kwatanta eh amma dai tunda an kawo maka madi ka kawo mudari insa kuma wa bayyan kai bayani huwa mutallul akhir bil alif am bil wawi am bil ya da me yake da illan karshe wato shawarin da nake bayarwa duk fi'ilin da ka same shi a larabci madi mai shi shi mudari'i da amri in ka same shi a amurka dawo da shi mudari'i da madi zai taimaka maka duk fi'ilin da ka samu kai masa haka to zai taimaka maka akwai rikitattu to sai ka rubuta ka je ka bincika ko ka tambaya amma yanzu ba a cika tambaya ba gara ka samu littafi kawai ka je ka abin nan don kar ka je ka samu wani malami shi ma a rikice bai yake fadan gidansa ba ka tambaye shi ka nemi dagula shi eh da'a me za mu ce me mudari inda a ya da'u kwarai da gaske lalle manaja ya kamata baka ɗari bisa ɗari kai ma sai ka bada ɗari bisa ɗari da a ya da'u safa yasfu to idan na ce yasfifa shi kuma wani abu ne daban akhar bil ya eh radiya to fa ga wata kalma kullum muna faɗa radiyallahu anhu yarda menene yarda wala yarda eh inna allaha la yarda wa la yarda li ibadihi kufra eh sai dai la yarda na'am radiya yarda to rada fa
arada
ok yi sai ka ka- abin nan sai ka ce me ya kamata ya zamo misali in akwai menene kalma me ya fassaran kalma to da haka zaka bambanta wanda suke nan da wanda ba sa nan sa'a yas'a yas'a yas'ifa akwai ko babu wanda yafi inganci wanda yake ingantacce shine yas'a sa'a yas'a hada arama ya ga to hada ya hadi to ya hiddi fa Eh, tun da ayan Kur'ani ta kawo ya hiddi ko ya hadda
ويهدى la ya hiddi illa an yi huda la ya haddi illa an yi huda ok ya hadi shi ne muje tun da koyo muke yi, kar muje da yawa saka yaski naski hatta yusri- eh, yusjura ri'ahu saka yaski to fa ga wata kalma amiya
يعمى ya ama ama eh akwai ama ai duk ɗaya ce. akwai ama eh akwai kaumin wato eh kaumin amiyin eh ama ka gani ama ya ame ai ka canka na farko da kafa la ina so likita ka ne kawai kai kuma eh amiya ya ami ko ya ama amma ama shi kuma ya ami haka suke to akwai ga wani kuma tamrin fil insha da amadi shi kuma ka kawo fi'il madi na kullu fi'ilin min al-af'al al-atiya fi jumla mufida وبين أهو مطل الأخير بالألف أم- أم أم بالياء يقدي أه؟
قضى وقضى ربك ألا إيه، قضى يقضي قضية فا wallahi wani lokaci haka ne abin yake sai in kana yawan sauraro kana yawan karantawa نعم musamman ka samu ru- abin nan din masu wasali in kana yawan karantawa yau da gobe akwai abin da zai sa ka zaka ji ka rike ana faɗin wani abu zaka ji kaman ba haka bane wani lokaci kuma koyar da abin yana taimakawa shi yasa mu ma muke matsawa ya buƙafa
بقى hmm?
بقى بقي بقي bakiya ne ko baka بقي
akwai baka akwai baka bil alif akwai baka bil ya akwai baka bil alif maktubun bil alif ani akwai baka maktubun bil ya akwai baqiya to baqiya ne nan zamu dauki baqiya ya baka sai yashu saha bil alif aw bil ya ake rubuta maktub bil alif to menene abin nan dinsa wake maddarinsa shi ne sahawu sahawa yunadi nada yunadi yartaki tofa
ارتقى ارتقي ارتقى فيلي ne mazid bitta don daga raka ne ruqiyi eh ruqiyi ba ruqiyya ba yawa ruqiyi ba ruqiyya ba yafna فناء
fana ofaniya فنيا
daga fana okay fana yafna faniya sai a ce me yafni ko kuwa faniya yafna daga fana sai a ce yafni to haka dai za a je a yi ta bubbugawa insha Allah akwai saura ne a abin nan وتنبيه eh لي tamrin kamis ATB salatu jumalin yabtadi kullu min habi fi'l madin eh sahihul akhir na fi'il amr din nan eh sahih cikin amsila din bai kawo amsila na fi'il amr ba Mm, ai abin da ya sa, ya fi amr abin da ya sa ya kawo su ne domin saboda ATP salatu jumalin fi kulli fili min ah, fi kulli jumalin ATP salatu jumalin fi kulli min ha fi'lu amrin sahihul akhir yayi eh domin saboda in kace ishab ai ba ne a ƙarshe eh saboda ka kawo fi'ili wanda yake ƙarshensa yana da illa yana da wahala kaga kenan masu illan ma za ka iya kawo su ƙarshensu abin nan sai dai an je lera biya ce yana da illan ƙarshe amma an kace ishaq yayi Eh, wato yana son ya maka tamrini ne wayo ne yake son ya maka kai da kanka akwai abin da za ka kawo baka san ma hukuncin sa a zurfafe ba sai daga baya tukuna zanna zai gwada maka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi